إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى القائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل أيها المسلمون إن نعم الله جل وعلا لا تعد ولا تحصى ومن أعظم نعمه علينا نعمة الأمن والأمان فهي نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ففي ظل الأمن تحفظ النفوس وتصان الأعراض وتعمر المساجد وتقام الصلوات ويؤمن على الأموال والممتلكات وتنتعش الأسواق وتستقيم الأمور فالأمن ضرورة لا تستقيم الحياة بدونه قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها في رواية فقدم الأمن لأنه ضرورة فلا تقام الشعائر بطمأنينة ولا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف أيها المسلمون لأهمية الأمن حرم الإسلام كل فعل يؤدي إلى المساس بالأمن والاستقرار روى البيهقي أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روأ مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة وفي حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروي عنا مسلما معاشر المسلمين حق على كل مسلم حق على كل مسلم أن يعمل جاهدا على استتباب الأمن وأن يقوم على توفير أسبابه التي من أهمها توحيد الله والإيمان به فالأمن والإيمان قرنان فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولقد صدق القائل إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة وقال جل شأنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فلا أمن إلا بإقامة العبادة الخالية من الشوا من شوائب الشرك فلا يدعى غير الله ولا يستغاث إلا بالله أيها المسلمون وإن من أسباب استقرار الأمن السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية فذلكم أصل عظيم فذلكم أصل عظيم من أصول الواجبات الدينية وعقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة وبهذا الأصل تنتظم مصالح العباد في معاشهم وتسلم من الشرور والويلات قال الله سبحانه وتسامى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر أيها المسلمون وإن من أسباب استقرار الأمن دعاء الله واللجوء إليه فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو بالأمن في موضعين من القرآن فيقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر جديد يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وكان من دعائه اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي أيها المسلمون وإن من أسباب استقرار الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلى كل واحد منا أن يقوم بدوره في هذا المجتمع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بيد الظالم بقدر الاستطاعة قال الله سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أيها المسلمون وإن من أسباب استقرار الأمن اعتزال, اعتزال الفتن وعدم المشاركة فيها قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون فتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجا أو معاذا فليعذ, فليعذ به فليحذر المسلمون فليحذر المسلمون أن يوقعهم الشيطان في أمور لا تحمد عقباها ولقد حذرنا الله جل وعلا من اتباع خطوات الشيطان ومضلاته فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ودولتنا وسائر بلاد المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du in uwa masu girma ina ma kaina daga baɗayanmu wasiya da jin tsoron allah maɗaukakin sarki mu ji tsoron wata rana wadda kowa zai ga abin da ya aikata allah kuma ba zai zalunci kowa ba yan uwa masu girma ni'imomin allah akan mu suna da yawa ba su ƙilguwa balantana masu ƙididdigu amma ni'ima mafi girma bayan ni'ima ta musulunci ita ce ni'ima ta zaman lahiya hausawa ke cewa zaman lahiya ya yi zama ɗan sarki eh domin idan babu zaman lahiya sarautar ba za ta yi ba idan babu zaman lahiya lahiyar ba za ta amfani ba idan babu zaman lahiya dukiya ba za ta amfani ba idan babu zaman lahiya kai ibadar ma ba za a ji natsuwa a wajen yin ta ba don haka shi zaman lahiya kwanciyar hankali wani gimshiki ne na rayuwa wanda idan babu shi rayuwa ba ta yiwuwa shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya kare ginin ka'aba lokacin da ya kare ginin makka idan muka ɗauka a gaba ɗai farkon abin da ya ce rabba naj'al hadal balada aminan ya ubangiji ka sanya wannan garin ya kasance amintacce abu na farko da ya fara roƙon ma garin shine garin ya kasance mai zaman lahiya mai aminci a baya sai ya ce wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka nisantar da ni da 'ya'yana akan mu bauta ma gumaka ga sai da ya gabatar da roƙon zaman lahiya roƙon kwanciyar hankali kamin ya kai ga roƙon tauhidi kamin ya kai ga roƙon nisantar shirka idan muka ɗauka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin da muka karanta ya zano wasu ni'imomi guda uku yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hazafiriha duk wanda ya waye gari yana cikin kwanciyar hankali cikin zaman lahiya a iyalinsa yana da lahiya ta gangar jiki baya da rashin lahiya sannan kuma yana da abin da zai ci a wannan inin to kamar an tattaro masa ni'imomi na duniya ne gaba ɗai kun ga anan manzo Allah sai ya gabatar da kwanciyar hankali domin da ita ne sauran abubuwan za a iya jin daɗin su za su iya amfani don saboda mahimmancin zaman lahiya da kwanciyar hankali musulunci ya hana dukkanin wani aiki da zai iya kai ga taba zaman lahiya da kwanciyar hankali ya haramta duk wata hanya da za ta iya kai ga tayar da hankalin al'umma ɗaya daga cikin hadisan da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man rawa'a mu'minan lam yu'ammin Allah raw'atahu yawm al-qiyamah duk wanda ya tsoratar da wani musulmi to shi ma Allah ba zai amintar da shi daga tsoro ba na ranar alkiyama ma'ana duk wanda ya tada ma musulmai hankali to shi ma Allah zai tada masa hankali a ranar alkiyama a hadisi na gaba manzon Allah ya ce duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar alkiyama fala yurawi anna musliman to kada ya sake ya tsoratar da wani musulmi kai idan ma aka ce musulmi wane ne musulmi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmai suka tserata daga cutawarsa ta baki da kuma cutawarsa ta hannu wannan shine musulmi wannan shine musulunci don haka ashe wajibi ne dole ne ga kowanne musulmi ya yi ƙoƙarin zama jakada na zaman lahiya ya yi ƙoƙarin zama dalili na kwanciyar hankali a cikin al'umma kwanciyar hankali yana da dalilai akwai abubuwan da suke jayo kwanciyar hankali musamman a cikin al'ummar musulmi dalili na farko daga cikin dalilai sabubban da suke jayo kwanciyar hankali shine tauhidullahi wal imanu bi kadaita Allah da imani da shi Allah yayi alkawali yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun dukkanin wanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin su ba da zalunci a huna ai a shirk ba su cakuɗa imanin su ba da shirka to wa'annan Allah ya musu alƙawalin kwanciyar hankali kuma su shiryayyu ne wani mai hikima yake cewa idal imanu a fala amanun wala duniya liman lam yuhyi dina idan har imani ya kau to babu kwanciyar hankali yace wa man radiya alhayata bi ghairi dinin faƙad ja'ala alfana alaha qarina duk wanda ya yadda yayi rayuwa ba tare da addini ba to rayuwar nan tasa kamar ya sanya mata ne rana ta ƙarewa domin lamunin ka ci gaba da rayuwa bayan ka mutu shine ya kasance ka bi Allah madaukakin sarki domin Allah ya ce da yake ba da labarin in wuta la ya mutu fiha wala yahya ba za su mutu a ciki ba kuma za su rayu ba ashe lamunin ka ci gaba da rayuwa bayan ka mutu shine ka bi Allah madaukakin sarki kishiyar haka to babu wata rayuwa bayan wanda kai a duniya sai rayuwar da take tsakanin mutuwa da rayuwa kinan uwa masu girma babban abin da yake jayo kwanciyar hankali a cikin musulmi shine nisantar shirka da tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki abu na gaba shine as-sam'u wa ta'atu li wulati al-umur shine ji da yin biyayya ga shugabanni matukar abin da suka umurce mu ba sabon Allah ba ne wannan kuma umarni ne na Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ce ku yi imani da ni ku yi imani da manzo ku yi mini biyayya ku yi ma manzo biyayya da shugabanni daga cikinku yi ma shugabanni biyayya yi ma Allah biyayya ne matukar abin da suka yi umarni ba sabon Allah ba ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wani abu da yake kyama wani abu da yake cutar da shi shugaban ya umurta ko wata doka da aka dora wadda ba ku ji dadin ta ba manzo Allah ya ce to ku yi hakuri a wata riwaya ya ce hatta talqauni ala alhawd har sai kun haɗu da ni a wajen tafki na ma'ana har sai kun haɗu da ni a lahira zan nemo ku da hakkinku ya kai mai ganin an dora doka wadda kake ganin ta saba maka ya kai mai ganin an ɗora doka wadda kake ganin cin mutunci ne a gare ka to umarnin Allah ne ya ce matukar ba sabon Allah ba ne ka yi shugabannin ka biyayya domin idan ba ka yi musu biyayya ba a cikin wannan dokar misali da suka ɗora ɗai cikin biyu ne imma a jaye dokar ya kasance kana dailaihin nan na ƙin biyayyar ko ya kasance ka hito ka nuna baka yarda da dokar ba har ma ka zalunci wasu har ma kai ta zagin wasu har ma ka ci mutuncin wasu mutane wanda busu ji busu gani ba dalilin wata doka da aka sa ya kasance ka ci haƙƙin wasu ka saba ma Allah kuma sannan abin da kake nema a jayu ga kakun ba a jayi ta ba an yi uku babu an yi biyu babu uwa kwance ɗa kwance ‘yan uwa masu girma yana daga cikin abin da yake jayo kwanciyar hankali shine roƙon Allah da kuma komawa zuwa gare sa idan muka lura annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a kusan wurare uku ko biyu a alkur'ani yana roƙon rabbi ja'al hadha baladan amina yana roƙon Allah ya sanya garin makka inda zuriyarsa take ta dan shi annabi Ismail Allah ya sanya garin ya kasance amintacce ita ce mafi girman addu'ar da yake yi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowanne wata idan ya bullo yana addu'ar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya Allah ka halatta muna wannan watan da imani da aminci wasalamati wal islam da kuma aminci da musulunci domin wannan abubuwan tare suke tahiya imani da aminci salama da musulunci tare suke tahiya to manzon Allah a kowanne wata yana roƙon Allah Allah ya ƙara musu aminci da zaman lahiya don ya nuna muna ashe shi zaman lahiya ana roƙonsa daga cikin hanyoyin samunsa roƙon Allah maɗaukakin sarki zaman lahiyar haka kuma daga cikin addu'o'in da yake a kowace rana Allahumma sutura aurati wa amin rau'ati ya Allah ka suturta al'aurata sannan ka amintar da ni daga abin da nake ji masu tsoro idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ta roƙon zaman lahiya ina ga ni ina ga kai ina ga ke ina ga ita wanda ba mu taka kara mun karya ba idan ya kasance masoyin Allah ma yana roƙon zaman lahiya to ina ga kai mai sabon Allah kenan daga cikin hanyoyin samun zaman lahiya roƙon Allah don haka 'yan uwanmu da suka je aikin hajji su roƙon muna Allah Allah ya ƙara muna zaman lahiya wannan ni'imar da Allah ya muna ya tabbatar muna da ita inda babu zaman lahiyan kuma Allah ya kawo ƙarshensa 'yan uwa masu girma daga cikin abubuwan da suke jayo kwanciyar hankali a cikin al'umma shine al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar umarni da kyaukyawa da hani da mummuna ma'ana wa'azi ya kasance a cikin al'umma ana wa'azi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo kwanciyar hankali a cikin al'umma Allahu subhanahu wa ta'ala ya yabi mutanen kirki yake cewa alladina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar mutanen kirki sune wanda idan wanda idan muka ba su dama a ban kasa suna tsayar da sallah suna ba da zakka kuma sannan suna umarni da kyaukyawa suna hani da mummuna shi kuma wa'azi ko umarni da kyaukyawa da hani da mummuna ba na malumai kadai ba ne na kowa ne kowa zai daidai gwalgwadonsa uba ka yi ma ɗiyanka yaya ka yi ma ƙannanka mai gida ka yi ma wanda suke ƙarƙashinka malami ka yi ma ɗalibanka mai gari ya yi ma 'yan garinsa shugaba ya yi ma wanda yake shugabanta kowanne yana da nauyi na wani wa'azi yana da nauyi a kansa na wani hana laihi da kuma umarni da kyaukyawa abu na ƙarshe daga cikin abun da suke jayo kwanciyar hankali a cikin al'umma i'tizalul fitani wa adamul musharakati fiha nisantar fitina da kuma rishin tarayya a cikinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a hadisin da muka karanta yake cewa satakunu fitanun fitinoni za su zo daban-daban a bayana manzo Allah yake cewa wanda ya zamne ki tahiya ya yi alkhairi da wanda yake tsaye yana liƙon fitinar wanda yake tsaye bai ta bai na liƙo ya yi alkhairi da wanda yake tahiya ya shiga wa man yastashrifu wa man yastashrif laha tastashrifu tushrifu duk wanda ya shiga fitinar ita ma za ta rutsa da shi sai manzon Allah ya ce duk wanda ya samu malaba daga nisantar fitinan nan to ya nisance ta domin a cikin shi ne amincin sa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari makiyin mu mafi girma shine shaidan kahin manzon Allah mai Allah yake cewa ash-shaytan inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaidan makiyin ku ne ku rike sa makiyi yake cewa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan kada ku bi tsari da kuma makirci na shaidan wanda yake yi don saboda ya raba tsakaninku a hadisi manzo Allah yake cewa shaidan ya hudda tsammanin a koma bautarsa irin bautar da aka masa a lokacin jahiliya amma yana sa ran ya ci galaba akan musulmai ta hanyar sanya gaba da kyamar juna a tsakaninsu kenan kada mu bari shaidan ya yi galaba a kanmu kada mu bari shaidan ya yi tasiri a kanmu idan muka ga fitina mu zamanto daga cikin waɗanda za su nisance ta in ma ba mu kasance daga cikin wanda za su yayyafa mata ruwa ba muna fatan allah madaukakin sarki ya tabbatar muna da zaman lahiyan da ya azurta mu da shi duk wasu fitintunu wanda suka bayyana da wanda suke a koyi nisantar da mu da gare sa اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الإيمان والأمان اللهم إنا نسألك الإيمان والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وارحم موتانا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار اقض حوائجنا وحوائج من طلبنا بالدعاء يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله